أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi Allah ya sa wannan karatu ya zama sababi da zai zama to sababi daga sababin da za su kai mu aljanna idan bu manta ba yau muna bi da watan ramadan shekara ta 1446 hijira annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shi ne biyu ha'ilau da watan uku shekara ta 2025 lissahin Kiristoci ɗan shafci kai faɗi, haka suka tsara abinsu suka faɗi haka nan duniya ta ɗauka, eh haka ne, da ka duba tarihin wannan zaga Kiristoci ne suka tsara abinsu, shi yasa musulmi ko da suke cewa in saha. in ya tabbata Allahu alam bi sihhatihi a daren jiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratul waqi'a mun tsaya zamu fara kan bayani akan aya ta nawa aya ta 77 75 zamu komo dan shine kan gabai fala uqsimu bi mawaqi'in nujum muna roƙon Allah ta'ala ya sanya wannan karatu ya sa abin da za mu faɗi ya amfane mu duniya da lahira na'am mi Allah ya ci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم na'am وإنه لقسم لو تعلمون أذيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون na'am تنزيل من رب العالمين afa bi hada أفبهذا الحديث أنتم مدهنون na'am وتجعلون رزقكم أنكم مكذبين
wa taj'aluna rizqakum وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون Allahu akbar wannan guri yana daga cikin wanda ya sabko gaba ɗaya a cikin alkur'ani tun daga nan fala uqsim bi mawaqi'in nujum har ya zawa annakum tukadzibun gaba ɗayan shi ya sabko ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kun san alkur'ani Allah ya sabko shi daga alailatul qadari daga sama ta bakwai can lauhul mahfuz zawa sama ta duniya kuma sai aka dinga sabko ma annabi Muhammadu shi da kaɗan-kaɗan tsawon shekara 25 23 afwan tsawon shekara 23 ana sabko mishi kaɗan-kaɗan kaɗan gaba-gaba shi ne ake ce ma munajjaman difa'a-difa'a wani bi aya biyu ta sabko wani bi gaɓoɓi ayoyi da dama su sabko wani bi kuma sura guda ta sabko tukun sabkar shi a gurare da dama an sabko shi da yawa a makka an sabko shi da yawa a madina an sabko shi a musdalifa an sabko shi a arfa an sabko shi lokacin da annabi zai koma gida in ya fito daga wani yaƙi misali duk gurare-gurare da dama wanda aka tsabko shi kaɗan-kaɗan-kaɗan har tsawon shekara 23 haka ya sabko duniya amma tukumkin shi Allah ya sabko shi gabaki ɗaya a lailatul qadari aka sabko shi sama ta duniya inna anzalnahu fi lailatin mubarak أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين Allah subhanahu wataala ya ce mun sabko shi a dare mai albarka shine dare dare na lailatul qadari sannan kuma in aka ba jibril zai kawo shi sa gurin rasulullahi Allah subhanahu wataala yakan sa mala'iku gaba gare shi da baya da kowane share in jibril ya dauko kamar misali gaba guda haka zai sabko ya kawo ma rasulullah gaba da baya da ko'inan shi mala'iku ne a tsare kwanvuwa ne wanda yake shi ne kamar an ɗauki a ce titi misali daga nan zuwa wani gari a ce akwai ‘yan ta'adda a can dan da ai daga nan zuwa a gadasa ba sai ayi kwanvuwa ko daga nan da magara ai kun ga yadda ake jera motoci sai a jera sojina gaba sojina baya sojina tsakar fataken sojina duk menene yasa tsoron kan wani barawo wani dan ta'adda ya zo yayi banna to shi jibril shi kadai yahi karhin iblisai duk iblishin da ya rako ya so ya jeho wata magana wadda ba ita ba mala'ika ɗaya zai bige shi shikenan magana ta kare amma me yasa aka kawo mana haka saboda muhimmancin abin don mutallalle shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsoro da fari daga jibril ya zo ya gaya mishi iya gaya mai yana faɗi yana faɗi yana faɗi iya tsoro kaddai wani harafi ɗaya ya zo ya shiga cikin ƙur'ani nan wanda ba ƙur'anin ba ya kasance ya ƙara ko ya rage ku duba fa jibril iya koya ma annabi abinda Allah ya ce daga ya faɗi sai ya faɗi daga ya faɗi iya tsoro rasulullah sai da Allah ya ɗau garantin annabi zai hardace shi zai sa mai shi a cikin ƙwaƙwallon shi tukwana annabi hankalin shi ya kwanta aka ce mai la tuharrik bihi لا lisanaka تحرك lita'jala bihi." به لسانك لتعجل به na'am إن علينا جمعه وقرآنه na'am فإذا قرأناه فاتبع قرآنه thumma ثم إن علينا to بيانه kun ga wannan ayoyi da suka sabko sai annabi ya samu garanti a zuciyar shi ya samu daman ya ji daɗi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi bar gaugawan magana jibril yana hodi kana hodi kana tsoro ko inna lillahi wa inna ilaihi kufur ne an yi tsib muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsoro kal aje wani harafi ya kubce mishi da Allah subhanahu wata'ala ya sabko min shi wannan ayoyi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi bari gaugawa halshenka dan bari gaugawa fadi kana juya halshenka dan kai gaugawa da shi bari yin wannan kawai in ya waɗi ka waɗi a hankali alhamdulillahi rabbil alamin kai ma ka waɗi alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya bashi garantin shi zai sa mai a cikin kanshi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana tattara shi da karantarwai mu akan mu mu za mu cusa ma a cikin kwakwalwarka kawai abin da ake so za ƙara'anahu fatta bai qur'ana in an karanta ma ka biyo zancen karatun nashi kuma bayani duka mu za mu cusa ma a cikin kwakwallo ka kaji ka iya to kun ji a takaice yadda ake kawo qur'ani da ada a asurori ko bangaren ayoyi ko aya biyu ko uku ko hudu ko biyar da, da hawadis abin da ya abku sai a ciro gabai sai a kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallama haka ya dinga sabkowa ya dinga sabkowa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kenan Allah subhanahu wata'ala ya ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wannan dan bayanin da nayi dan yana cikin tafsirin za ku ji shi a cikin tafsirin shi yasa kamar wata shinhuda ce fala uqsim bi mawaqi'in nujum ai fala uqsimu ba sai ba kakkace banna rantsuwa a'a laƙin wannan ba ta korewa bace ta tabbatarwa ce uqsimu ina rantsuwa bi mawaqi'in nujum da masabkai masabkai na taurari a magana ta farko ta malamai fassara guda malaman tafsiri suka ce a'a nujum kin wannan ba ana nihin taurari ba ba taurari ba ne ba ana nihin munajjaman munajjaman yanda qur'ani ya dinga sabkowa daban-daban daban-daban guraren wannan kuma nan mawaƙiƙin guraren da ya sabko muka ce an sabko shi a makka an sabko a madina an sabko a arfa duka guraren wannan to su ne allah ya rantsuwa da su to kamin nan laƙin wannan yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce ai laƙin wannan istiftahiyya ce kawai ta buɗe magana ce ba ana nihin banna rantsuwa ba a'a ina rantsuwa na rantse Allah subhanahu wata'ala shi yana rantsuwa da abin da ya ga dama kuma bai rantsuwa da abu sai don nuna mahimmancin wannan abin amma mu mutane ba mu da yan ba mu da wani abin da za mu rantse da shi sai Allah domin rantsuwa da abu daraja ce ta ƙaushi wanda imaninka ya allaku ga wannan abun wanda cewa wannan abun wa ni a gurina shi ne babban mu a gurinmu musulmi wane ne babban Allah ne kenan shi kadai za mu rantse da shi babu wanda yake saman shi to idan ka zo ka rantse da wani aljani kai a gurinka wannan aljanin shi ne babban eh haka ne al'amarin idan ka zo ka rantse da takwaran kwatsa kai a gurinka ita ce babban mu kuma a gurinmu allan da ya yi ta shi ne babban an gane ko baiwa ce ba a rantsuwa da takwaran kwatsa ba a rantsuwa da komi sai da wa sai da allah annabi ya ce man kana khalifan fal ya khalif billah duk wanda rantsuwa ta kama shi to ya rantse da allah har ma aka gaya mu harfa na rantsuwai da wawun da ta'un da ba'un ko ka ce wallahi ko ka ce tallahi ko ka ce billahi su ne harfa na rantsuwa amma banda su mu Allah kaɗai za mu rantsa shi kuma Allah iya rantsuwa da duk wasu abubuwan da ya ga dama ya yi rantsuwa da ƙur'ani kamar inda ya ce yasin يزيد نعم.
والقرآن الحكيم ka gani Allah ya ce yasin wal qur'anil hakim yana rantsuwa da alqur'ani abun wa hikima kenan ba komai bane ba to nan gurin uqsimu bi mawaqi'in nujum ina rantsuwa da mazamnai na sabko qur'ani saboda qur'ani an sabko shi munajjaman gaba gaba guraren da aka sabko wannan sai Allah ya rantsuwa da su kaji fas- tafsirin yanda yake kamar inda Allah subhanahu wataala eh, ab- shine kuma qaulul jamhur ita ce qaulul jamhurul mufassirin jamhurin malumai masu tafsiri cewa wannan laƙin za'ida ce kawai ƙari ne aka yi da ita kamar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da, da Aisha tace ka qaulul Aisha radiyallahu anha kamar faɗa Aisha da tace la walla ma massat yaddu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaddu imra'atan kat ka gani yace bal to an tace tana la walla rantsuwa ce tai ko ba rantsuwa bace rantsuwa ce wannan laƙin ba ta aiki da fari kamar ka ce a a wallahi kazan nan kaza kaza ne wannan a'akin da kai ba aiki da shi ba aiki da shi shine wannan lakin wannan tace la walla tace a'a wallahi hannun annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba shawal hannun wata mace ba wadda ba tashi ba ko mubaya'a in yazo daga sallama daga haka ne yake mubaya'a da shi da mata amma maza sai an dora hannu bisa hannu amma annabi sallallahu alaihi wasallama hannun shi bai taba shawal hannun wata mace ba wadda ba tashi ba a shi kake wani abun wasa ne annabi sallallahu alaihi wasallama yace da da da dauko masaba ka san masaba katan murto irin na gurin na gurin makera guduma wadda take ita ce a rankwala maka ita a tsakal kai ka ji ta raƙwai ya ji kan naka ya shiga ya ce hairun laka an ta masa imra'atan la ta lak shi ya hiye maka alheri da zaka ɗan shahi jikin matar da bata halitta a gare ka ba to ina wanda za su gaisa ana gani ci gaba ne wai ka gaisa da mace da namiji a gaisa la haula wala quwwata illa billah ka ɗan kin shi shine wa ɗauko masa ba a rungushe ka a tsakal kanka da wannan wa kai ba uwarka ba ba wata matarka ba ba kanwarka ba ba ku da gami na jini ka zo ka kama ta ku gaisa baka san ba duka yana nan a rubuce yana nan ana rubuta ɗan yarinya nawa ka gaisa da ita iya nan a rubuce za ka iske ورسلنا لديهم يكتبون kuma ma'aikanmu in sha Allah mala'ikun da suke tare da kai suna nan suna rubutawa ai komai koma hannu ta yi janye hannunka wasu suna ganin wai kamar wayewa ce musamman samari shi ake wayewa ce wai ka gaisa da mace in ita ta mai koma janye yi mata salamu alaikum haka ya kamata a a ku aikata dai a aikata abin a aikace haka muke so insha Allah Allah ka shirye mu la uqsimu ai ba nayi rantsuwa bi mawaqi'in nujum da masabkai na ta- na na na da Qur'ani da ya sabko kenan masabkai majalis majalis sai Allah ya ce wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim wannan rantsuwar fa rantsuwa ce da kun sani babbar rantsuwa ce saboda Allah in ya rantsuwa da abu Allah yana nuna mu muhimmancin wannan abu wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim sai ya ce innahu laqur'anun karim كريم To kun ga jawabin rantsuwai wannan lalle alkur'ani ne karimun abun ka- mai karamci mai daraja shine jawabin rantsuwar da Allah subhanahu wata'ala ya yi ta yace fi kitabin makanun كتاب مكنون yana an ciro shi daga cikin wani littafi shine makanun wanda aka tsare shi ku rike da kyau wannan fasarar makanun din zamu dawo kanta wanda an tsare shi ba mai iya zuwa gurin shi sai mala'iku ba mai iya zuwa gurin shi shi an tsare shi shi littafin ƙura'anin ai ba shi wani kitabin makanun ɗin tunda mu yanzu ga shi ne a hannuna ga shi a hannun alarama kai ma ga shi a hannunka kai ma ga shi a hannunka ko babu mala'ikun da suka kore muka ku taɓa to shi kuma wancan makanun ɗin babu wanda ya isa ya je gurin balle ya taɓa shi an tsare shi ne la ya لا masuhu يمسه إلا المطهرون ai babu mai shafon shi shiwa ne makanun kin wannan ba qur'ani ba malam akwai khilaf na malumai anan wannan mas'alar ta rabu kaso biyar malumai ikhtalafa ulama a fiqhu akan wannan mas'alai la yamassuhu illa almutahharun ba mai shafon shi sai tsarkakakke babu mai shafon shi sai tsarkakakke to wane ne kuma wane ne tsarkakakken wane ne ba a shafon shi wasu sun ce ƙur'ani ne ko? To, alƙaulil awwal eh, malamai suka ce, a'a ana nihin musulmi shine tsarkakakke kuma ana nihin ƙur'ani ne. Musulmi tsarkakakke ne, kahuri na shasa ne, kahuri bai iya, ba a ba shi dama bai shahi ƙur'ani. Amma kai musulmi tsarkaka ne, saboda hadisin wancan na suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi ya wayo sai ya ga bayyana wani sahabi ne da suka sake gamuwa sai rasulullahi tambaye shi ya aka yi muna tahiya da kai kuma sai ka bace sai ya ce ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuntu najis kai karatun nan ku an yi shi yau
إلا المطهرون
ai babu mai shafar shi sai masu tsarkakekiyar wannan shine muka ce faɗa ta farko suka ce a'a musulmi ne saboda hadisin wancan wanda yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suna tahiya ya baci da sa- da lokaci annabi ya saki ganin shi sai ya ce ya akai muna tahiya sai ya ce ma rasulullah kuntu najas ina cikin kazanta ne najasa ne ni kenan yana nihin ya ce ma rasulullahi ina da janaba sai annabi ya ce subhanallah almu'min la yunajjis tsarkaka Allah mumuni baya zama najasa shi tsarki ne kawai sai wannan kauli ta farko sai suka ce a ana nihin qur'ani kuma ana nihin musulmi shine tsarkakakke kuma wannan kahuri najasa ne kun shi faɗa ta farko faɗa ta biyu malaman fiqhu suka ce a'a asalan shi wannan ba lau ba ba ba qur'ani ba ake nihi ana nihin lauhul mahfuzi kuma mutahharun wannan mala'iku ake nihi ba mutane ba ba zancan alqur'ani bane ake a nan gurin zancan lauhul mahfuzi ne gaba ɗaya ma ba aka ba zancan alqur'ani malaman fiqihu na bangare na biyu haka suka yi bayani kuma suka kawo hujjojinsu sai bangare na uku suka ce a'a ana nihin qur'ani kuma ana nihin musulmi amma da shar'i sai in bai da hadasul akbar hadasi babba wanne ne hadasi babba shine ko bai da janaba ko haila ko biki hai- janaba da haila da biki sune manyan hadisai ko hadasi su in bai da wannan dauda babba to shi ne sai iya daukan qur'ani ko bai da arwalla wannan magana ce ta qaulul qaulul thalith magana ta bangaren fiqhu na mata- magana ta uku sai malamai na ɓangaren hudu suka ce a'a dole sai kana da alwala kuma ƙura'ani ake nihi kuma musulmi ake nihi kuma dole sai in yana da alwala na hudu kenan kaso na biyar suka ce a'a ba, ba, ba alwala ba dole in yana da tsarki ma kawai ya shiga ban ɗaki ya kama ruwa in dai musulmi ne to ya ɗau ƙura'ani to kun shi yadda mas'alar ta sauka a fikihu ta ka suka so biyar amma wacce ce wadda ta hirin jaye wadda ta hirin jaye ita ce ƙaulikin da hatta da imam malik a cikin wata ita ya tabbatar ya ce ba zancen alwallah ba ce ake duka wannan magana ba da ƙur'ani ba ake magana wannan da lauhul mahafuzi ake ina ku malaman da suka ce da lauhul mahfuzi ake suka ce saboda hujjoji kamar haka abu na farko hujja ta farko aka ce la yamassahu illal mutahharun babu mai shahon shi sai tsarkakeke sai masu tsarki sai masu tsarki ba a ce ba la yamassahu illal mutatahhirin masu tsarki da wanda aka tsarkake daban-daban ne masu tsarki kai ne kaje kai alwalla kai tsarkaka to kai ne ma- ma- kaje ka tsarkaka su kuma wancan an tsarkake su to su waye aka tsarkake mala'iku ne kenan kun shi hujja ta farko mala'iku ba a ce ba mutatahhirin ko kuma mutatahhirin inda Allah ya ce inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbul إن الله mutatahhirin يحب التوابين ويحب المتطهرين mutanahirin wannan su ne mutane kuma wallahu yuhibbul mutahhirin amma nan gurin ce aka yi mutahharun wannan mala'iku ne ake nuni wanda Allah ya tsarkake ba wanda suka tsarkake kansu ba hujjar kaulikin ta farko kenan hujja ta biyu suka ce a'a ku duba ma hujjar ta biyu ha ilau suka ce shi kitabun makanun kin wannan shine lauhul mahfuzi babu wanda ya isa ya je gurin shi sai dai mala'iku wanda suke tare da shi amma mu alqur'ani ai ba makanun bane ba a gurin mu saboda gashi nan kowa ya rike shi amma can akwai wanda ya isa ya je gurin lauhul mahfuzi babu wanda ya isa sai wanda suke tare da shi lauhul mahfuzin mala'ikun da ya tura gurin su Allah hujjarsu ta uku suka ce hallau ai Allah subhanahu wata'ala ta ya la ya masuhu kamar labari ne ake bamu ba ta aka yi ba la la tamsasuhu la la tamsahuhu kamar ba umarni bane labari ne ake babu babu mai shahon shi ba ta akai ba kan wanda ya shahe shi sai tsarkakaku ka gani a ta akai babu mai shahon shi sai tsarkakaku duka da wannan hujjojin hada su imam malik aka kawo aka tabbatar da cewa wannan ba zancen qur'ani bane ake abinda ake bayani akan shi shine lauhul mahfuzi kuma wannan mutahharun din wannan su kuma mala'iku ne sai Allah ya ce mi gaba tanzilun تنزيل من رب العالمين sabtacce ne daga gurin ubangiji Allah rabbul alamin ubangijin talikai na'am أفبهذا الحديث أنتم مدهنون shin da wannan labari kuke karyatawa da wannan labari kuke kafircewa ya kuka huran makka da wannan alkur'anin mai daraja ga irin darajar shi da yadda Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka shi da shi kuke kafircewa in an ce mudahinun ana iya bi- li- li- ka fassara shi da kuke karya- ka- kafircewa ko kuke karyatawa ko kuke bin wanda suka kafirce mushi duka wannan qur'ani sai mu gaba وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون kuma banda kafirce mishi da ije ma wanda da biyayya ga wanda suka kafirce mai da karyata shi da kuke wata sha'aluna rizqakum annakum tukadibun sai kuke sanya rizqakum rizqin anan wurin wa ba arziki ba ake nufi godiya godiya kuke mai da godiyarku a gurin wa'ancan ba gurin Allah da ya sabko shi ba annakum tukadibun lalle ku kuna karyata shi kaga anan gurin rizikin wannan rizikukum shukurukum ake nufi kuna sanya godiyarku ba ga ba ga Allah ba sai ga wanda suka kafirce mishi sai mi gaba ولولا إذا بلغت الهلقوم na'am وأنتم حينئذ تنظرون na'am ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون daga nan kuma Allah subhanahu wata'ala zai gaya mana bayanin karecin mutum mutuwa jiya mun yi bayanin yadda aka halicce shi hujjoji guda nawa guda hudu wanda suke nuna mu cewa lalle akwai tashin kiyama jiya mun yi su bayani dalla dalla ko na farko wace hujja ce aka yi jiya karatun jiya tafsiri na jiya na farko wace hujja muka ce ta halitta ta halitta ku duba bayan ƙwararrun ayoyin na baya mana na biyu muka ce a fara'aitun matum nun mun yi wannan kuma a fara'aitun mata harso mun yi biyu uku kenan har na halitta kuma a fara'aitun nara da ma'a da nara mun yi bayani yadda ake burka ke wuta ko duka da sauransu to yanzu ƙarecin mutum idan har kuke cewa ba ku yarda ba idan mutum ya zo mutuwa shi ne Allah zai ba mu labari Allah ya ce falaula idza balagatul hulqum to me yasa lokacin da rai ta kai karan karma in mutum zai mutu Allah yake aiko mala'iku da shi da malakul maut su zo su ba ran wannan izini ta huto daga cikin gangan jikin wannan in ran mumuni ce mala'ikun rahama suke rako malakul maut in ran kahuri ce mala'ikun azaba suke rako shi in ran mumuni ce mala'ikun annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za a zare ran da sauki da sauki da sauki kamar za a zare gashi ko a cikin gari yanzu gashi ne a cikin gari in za a zago shi zilat kun san duka garin ma bai ya motsawa in shi kuma na kahuri ne a wani hadisi ya ce kamar an samu sosan karfe a samu irin wannan tumkiyar wadda take da dauda a jikinta gashinta ya tukur-tukur ya tukunkule a ce a sarce ta yadda ake sarto ta da sosan karfe to haka ake fusgar ran kawo a ai tun mutuwa mutum yake sanin ina ne ta kwana tun lokacin mutuwa zaka san karecin yaya yake in kana cikin kabari sai an ma gwada maka gidanka na aljanna in ka huri ne sai a gwada mai gidan aljanna a ce da ka bi Allah ga gidanka yanzu baka bi Allah ga gidanka yaushe za a kai ka yace in an tashi kiyama sai ya ce Allah kakkata da kiyama hal abada duk musibar da yake ciki kala ta da kiyama shi ko in mumuni ne a gwada mai gidan shi na wuta a ce ga gidanka na wutar da baka bu ba Allah yanzu kuma da ka bi Allah ga gidanka yaushe za a kai ni in an tashi kiyama sai ce Allah ta da kiyama yanzu yanzu mu ta yi in je wancan gida to haka al'amarin yake tafiya falaula idza balagatil hulqum me yasa lokacin da rai ta kai karankar mata taho an taho an taho da ita ta zo makogoro za a hudda ta mala'iku haka suke hudo ta tana tahiya tana tahiya za a hudda ta za a zillat a hudda ta sai kallon ka ya kalle ta ƙarshen ganinka lokacin da zaka kalli ranka daga ka kalli ranka shikenan shine ƙarshen kallon ka shi yasa kowa idan shi a buɗe yake mutuwa kuma ko makaho ne sai ya ga ran nashi ta ta idan ka ganta ta ta shi kenan ido a buɗe sai a zo a shahe ma huska shine ake cewa an rihe mai an shahe mai an shahe mai huska wa antum hina idin tanzurun Allah ya ce ku kuma gashi nan kuna kallo ku ƴan ƴan ƴan jiya kuna kallo gashi nan mutuwa ce zai iya kuna kallo mutuwa ce zai babu yanda za ku yi me yasa ba ku maido ran wannan me yasa ba ku maida ta wata aya Allah yana cewa kalla idza balagatit taraqi كلا إذا بلغت التراقي na'am وقيل من راق na'am وظن أنه الفراق na'am والتفت الساق بالساق ina za a إلى ربك يومئذ المساق la hawla wala quwwata ولا illa billah صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى Allah ya ce kalla tsawa ta tabbata idza balagatit taraqi lokacin da rai ta kai karan karma mala'iku sun zo kanka za a amshi ranka wakila marra halama a ce wai ina mai magani ina doktor wa zai iya maido ran wannan ta koma mutumin ya tashi shine fasarar nan gurin Allah ya ce wa wa antum hina idin tanzurun kuna kallo ku yan jiya kuna kallo ran za ta fita ta tayi ta wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mu kuma mun muka yi kusanci da shi daga ku mun yi ku kusanci da shi ku kuma ba ku gani da mala'ikun wakilan da Allah ya tura su zaƙo su zaƙo eh, su- su- su fito ran wannan sun yi kusa da wannan mutumin kai ɗan jiya baka san kuma abin da ake yi wazanna wazanna annahu al-firaq sun tabbatar da cewa rabuwa za a yi ran wannan rabuwa za ta yi daga daga daga, daga jikin Allah ya ce wal tafati saqu bisa ƙwabri yana ban kwana da ƙwabri kakane wannan duk ana nuna maka yadda ake mutuwa fa me kokawawan shi yana haka yana ban kwana yana wannan kawai tana ma wannan kawa haka tana wannan kawai yayin me ke shikenan a zagera kwabri yana ban kwana da kwabri yana gamuwa kawawan suna gamuwa haka haka ake haka ake zagera wal tafati saqu bisaq ina za a ila rabbika yawma idinil masaq tahiya wan a wannan ranar zuwa ga gurin Allah ne lokacinka ya kare dan adam wai aka ce menene yahi dadi dadi a rayuwa me yahi dadi dadi sai wasu suka ce ai da baka san ba ranar da zaka mutu shi yahi komi dadi baka san ba ranar da zaka mutu inda ka san ranar da zaka mutu kaka kai ko shekara nawa aka ce zaka yi ka mutu sai hankalinka ya tashi shekarun suna zawwa suna zawwa suna zawwa amma baka sani ba sai ta yi nan da minti biyar za ka mutu baka sani ba kana cikin shagalinka baka ji mala'ikan da ya ziyarci mala'ikan mutuwa da ya ziyarci annabi suleiman an turo shi ya ɗauki ran wani a ƙasar can wajen ƙasar indiya sai ya biyo ya ziyarci annabi suleiman a ƙasar saudiya ce nan sai ya ga wannan mutumin wanda aka turo shi ya ɗauki ran shi a indiya da suka yi ido hudu shi mala'ikan mutuwa yana mamaki shi wannan da ya suka ido hudu da- da mala'ikan mutuwa sai hankalin shi ya tashi sai ya ce ma annabi Suleiman a sa iska maza maza ta kai ni zan ta yi India ko su kayana zan kwaso zan ta yi India ko ya so ya ga wannan mutumin ya kallon shi yana kallon shi annabi Suleiman ya sa iska ta dauke shi ta kai shi tana kai shi can lokacin da Allah ya fari a dauki ran yayi mala'ikan mutuwa iya isa kicibus magana ta kare har yake tambaye shi annabi Sulaiman wai me yasa kake kallon wannan mutuma yace ni Allah ya aiko ni zan dauki ran shi kuma ba a nan ba wurin ka a can kuma na gan shi yanzu a nan kuma shi umurnin Allah zai bi kawai ya tafi can kuma iska ta kawo shi kowa bai san ba lokacin da zai mutu da ƙasar da zai mutu kawai lokacin in ya zo magana ta ƙare Allah cika mana da imani wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun sai Allah ya ce falaula in kuntum ghayra madinin كنتم غير مدينين in kuna zaton me yasa da kuke tsammanin ba za a yi ba tashin kiyama ba za a yi ba muku lissahi tarji'unaha kuma yi doran mana in kuntum bi ne ترجعونها إن كنتم صادقين in har da gaske kuke kuna tsammanin babu lissahi ranar kiyama kuma yi doran mana in har da gaske kuke kuma yi ta kai ya tahi akwai wani ana ce mai aqalul majanin abu wahab abu wahab sun yi zamani da harunan rashid shi kullum yana wata ran ya huto iya kabura sai ga shugaba haruna rashid zai huce da ya kalle shi ta ya majalul shi ko shine amirul mu'minina wa ya majalul shi ma hukaci yake ce ma wancan majalul ya mahaukaci ya kaza kaza sai da ya iso sai amirul mu'minina haruna rashid ya ce ni ne mahaukacin ya ce a'a ni dai na hika hankali shi ana ce mai aƙilil majanin ma- mai hankalin mahaukata wanda ya fi kowa ya ce to miye hankalin naka wanda ka yi ne ya ce na yi tunani ne wannan gidan da kake ciki ƙarewa yake ƙasar gidan gidan gidan gidan sarauta shi kuma wannan wanda nake ciki a yanzu kaburra ba su ƙarewa shi yasa nake nan ina raya kaburra kai kuma kake raya wancan wanda bai yake ƙarewa sarki ya ce eh lalle ka dina hankali ya ce mi kake so a maka ya ce abu uku ka san sarauta in ta ce ta ma abu sai a maka ya ce abu uku ya ce to faɗi a baka ya ce na farko kakka bar nan mutu ya ce hari na san iya wannan kuma ya ce ba na iya ba ya ce to na biyu ka ƙara mun kwanuka ya ce a wannan ma ba na iya ba ya ce to na uku ga ka sa a kai ni aljanna in za a kai ni wuta ka hana a kai ni aljanna ya ce wannan ma ba na iya ba ya ce to kai ba sarki ba ne kenan ikon ka ake to ni wannan bukata gurin wanda ake iko sai koma ya taye shi ya ce bai bukata gurin wanda ake iko sai mai iko shine Allah subhanahu wataala daga nan gurin mu ci gaba فأما إن كان من المقربين na'am فروح وريحان وجنة نعيم
ku duba wannan sura tun daga farko har zawa nan gurin tun daga farko da aka fara tafsirin wannan za ka ga in ka lura kamar da fari sai aka yi introduction kuma aka zo aka yi development yanzu kuma za a yi conclusion a kan duka suje inda aka yi lura da kyau introduction tun daga fari sai Allah ya ba mu bayanin cewa wa kuntum azwajan talata aka zano asabiquna aka zano ashabul maimana aka zano ashabul mash'ama aka zano asabiquna sabiqun uku haka ai koko kuma sai aka shiga development aka shiga fayyacewa aka fayyace kowanne aka gaya mu kuma rayuwarmu da dalilin guda hudun wannan da aka ba- ba- cewa lalle sai an yi tashin kiyama to yanzu kuma conclusion sura za ta kare da abin da ta fara da shi kun fahimci abin ko za ta kare yanzu wannan zancen guda uku da muka gani kaso na mutane da aka sa su guda uku su ne kuma sura za ta kare tare da su sai Allah ya ce mene fa amma in kana minal muqarrabin karanto duka ku فأما إن كان من المقربين na'am فروح وريحان وجنة نعيم nabiyun ha وأما إن كان من أصحاب اليمين su kuma ha سلام لك من أصحاب اليمين sai na ukun وأما إن كان من المكذبين الضالين su kuma ha فنزل من حميم Allah وتسلية جحيم na'am إن هذا لهو حق اليقين magana ta kare فسبه يا باسم أخو غني.
ربك العليم Allahu akbar. Kun ji Qur'ani kenan. Kun ji zubin tahiyar gaba ɗaya fasara in ka ɗauke da haka muka taho tun daga fara. yanzu za mu koma daga bayanin wancan na farko Allah ya ce fa amma in kana minal muqarrabin mutuwa wannan da aka zana in ya kasance daga muqarrabin kin ne makusanta makusanta sabiquna sabiqun sai aka ce farauhun wa raihanun wa jannatu na'im farauhun ai hutu ya samu hutu wanda yake shine wa raihanun da abubuwa na kamshi wa jannatun na'im wa jannatu na'im kuma da aljanna ta ni'ima ni'ima wanda take ita ce ai tabshiruhumul malaikatu bidhalika indal maut mala'iku suke ba su albishir da wannan abubuwan lokacin da suka zo gurin mutuwa lokacin da a hadisin bara'a annal mala'ikatu rahama su mala'ikun rahama ta qulu he tace ayyatu ayyatu harruhu tayyiba ya ke rai tsarkakakka fi jasadit tayyib a cikin jiki tsarkakakke kunti ta amarina wanda ka zamanto kina raye a cikin wannan jikin magana ce da ake ma rai tsarkakakka in zata hudu in za a ɗauki karanta a ce akhriji ila ruhin wa raihanin wa rabbun gairu gadabani su mala'iku haka za su ce ya ke rai tsarkakakka a cikin jiki tsarkakakke da kuke rayu ki huto zuwa hutu da kayan kamshi da Ubangiji wanda bai yi fushi da ke ba. Wannan maganar za su haɗi ma ran, ai su ma bu san bayan da ake mutuwai. Mala'ikun da ka zo sun gaya ma ran wannan sai ran ta fara tafiya, kwakwakwa tana tafiya, tana tafiya, zata huta, zata huta, zata huta. In ta huta, mala'iku, malakul motu ya karɓa ya yi sama da ita. Duk inda zai ta yi ƙohohin sama da ita, ana buɗe mai kuma ana ƙamshi, tana ƙamshi, ana buɗe mai yana tafiya, yana tafiya da ita. Ita rai da cikin rai ta mumuni na kirki hadisin bara'a ne to kuma hallau akasin wannan in muguwar rai ce in wadda take ba tsarkakakka ba wadda take muguwa wadda mala'ikun za su fizge ta su gaya mata cewa ta huto gurin azabar Allah da walhakanci kuma a fizge ta Allah kiyaye mu to farohun wa raihanin shine hutu da kayan kamshi wa jannatin na'im da aljanna jannatun na'im ta ni'ima wa amma in kana min ashabil yamin wannan na farkon su ne ne asabiqunal sabiqun nabiyin wa amma in kana min ashabil yamin in kuma sun zaman toho daga ashabul yamin su ma mun gan su ko mun ga irin aljanna su ko mun ga irin tuhahin su ko aka ce to fa salamun laka min ashabul yamin aminci ya tabbata a gare ka daga waɗanda suke ashabul yamin kamar ana maka zancen wannan su ma mala'iku suna kwasa albishir suna cewa salamun laka ai la ba'sa alayka anta fi salama anta min ashabul yamin tun anan mala'iku suna amince tabbata a gare ka la ba'as kada laihi kana cikin ashabul yamin kana cikin masu amsar takardarka a hannun dama kakka kawo aka mala'iku a lokacin suke ba su labari kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladina aqalu rabbuna Allah innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم نعم.
ولكم فيها ما تدعون nuzulan gara ce daga wa غفور رحيم to kun ga wannan ashabul yamin kenan innal ladina qalu rabbuna Allah kaga wanda suka ce ubangijin mu shine Allah tumastaqamu kuma suka yi istiqama akan wannan da tanazzalu alaihimul malaika mala'iku suke sabkowa gurin mutuwarsu me suke ce musu Allah ta khafu wa la tahzanu kada ku ji tsoron kuma kar ku yi bakin ciki kar ku ji tsoron abinda za ku iske lahira kuma kar ku yi bakin cikin abinda kuka baro baya na daga ɗiyanku ce ma zamna ba ni babu na daga matanku sun yi ramni na daga talauci na daga na daga na daga duk wannan kar ku yi bakin ciki Allah ya ɗau nauyin Allah ya ɗau nauyin shi kenan. La ta hafu kuma kar ku ji tsoron abin da za ku iske ko ‘yan aljanna ne. Tun a nan gurin mutuwar mala'iku suke gaya musu, kuma wa abshiru aljan- albushrunku bil jannati allati kuntum tu'adun aljannan nan da ake muku alƙawari albushrunku kun same ta sai su ce musu nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya mu daman muna tare da ku muna jibinta wasu al'amuranku muna jibinta al'amuranku a rayuwar duniya wa fil akhirah kuma a yau ma lahira za mu tafi da kwatanta muku yadda Allah ya umarce ku walakum fiha ma tashtahi anfusukum ita aljannan nan na gare ku a cikin ta duk abin da ranku take so kai jama'a itina ne wa wai duk abin da ranka take so aljanna kana da shi ko menene Allah kai mu aljanna walakum fiha ma tad'un kuma na gare ku duk abin da za ku kira a kawo kaza a bani kaza a kawo gashi nan kawai an baku abin da ake faɗa sai ya ce nuzulan min gafurur rahim wannan gara ce in an ce nuzul kayan sabkal baki daga gurin wane alga- ga wannan gafurur rahim mai gafara mai shin kai wannan nasuwa ne ne ashabul yamin an gane ko wa amma in kana min ashabil yamin shine salamun wa salamun laka min ashabil yamin sai sai na kaso na karshe wa amma in kana min al mukaddibin ad-dallin amma in ya kasance daga makarya masu ƙaryatawa ne batattu to fa nuzulun min hamim in an ce nuzul in bako ya zo gara da zaka bashi ita ce nuzul nuzul abincin da ka tana yanzu bako bakonka na karamci sai ya ce ma gashi nan ya taso daga maradi ai duk sai inda baka iya ba ko sai ka mishi da huwa ta kirki ka ka tarbe shi ka gyara mai daki inda zai sabka daga ya zo abincin wannan da zaka bashi shine nuzul masabke- na sabkal bako to su wannan waɗanda makaryatan dalin wanda suka bace to nuzul din nasu min hamim ne daga ta- takwashashen ruwa ne ruwa mai tafasa wa tasliyatul jahim kuma ga an kaddara musu shiga wutar jahim kai inna hada lahu haqqul yaqin ku sani lalle lalle wannan gaskiya ce wadda take yaqini yaqini gaskiya ce fasabbih bismi rabbikal azim kai yawaita tasbihi da sunan ubangijinka mai girma ai wannan nuzul din shi shi shi nuzul nuzul na mumune menene wanda in sun shiga cikin aljanna farkon abincin da za a ba su nuzul menene ake ba su shine soyayya hantakihi na aljanna shine za a ba mu za a ba mu ko insha Allah za a ba mu insha Allah Allah kai mu ita ce aljanna wani akwai wani abokin mu yace shi ya shiga aljanna sai ya yi shekara dubu uku bai fito ba ya je ya tambayi wane ne wane ne ma dubu uku zai wai bai ya fita can sai ya huta gajiyar da ya a duniya yau shi bai san ba kamun ya shiga ma duk gajiyar ta huta duk gajiyar ta huta ta kwana wai ya ware ziyara ya ware neman ina su yau ai ya kamata ya huto ya nemi ceton wasu ko amma shi ya yi zaman shi fasabbihi saboda haka yawaita tasbihi da sunan ubangijinka mai girma yawaita tasbihi da sunan ubangiji mai girma yana daga cikin ibadar da annabi Allah subhanahu wataala ya gaya ma annabin shi yace idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja daga nan sai me فسبح بحمد ربك واستغفره innahu kana إنه كان توابا idan kaga jama'a jama'a idan ja in nasara Allah ta zo da bude maka kaga mutane tunturundu ana shiga addinin musulunci to mission kinka ta kare aikinka ya kare a duniya ka da sako abin da ya ma saura ka yawaita tasbihi da yabon ubangijinka ka dinga yabon shi saboda shi mai amsar tuba ne kaga a wannan fiqhin wannan ayat da ka saurare ta zaka ga annabi mutuwa ce zai idan ja nasrullahi wal fata da tasabbo abubakar kuka yake sauran sahabbai suna jin daɗi suna jin daɗi ya ce kaicen ku wannan ta zo ƙarecin annabi ne ya yi da aiken shi kenan tahiya zai yi magana ta ƙare ana so kuma ka yawaita tasbihi kana aiki tasbihi kana tahiya tasbihi musamman a wannan lokaci annabi ya ce mun akwai wasu kalmomi guda biyu masu sauƙi a lisan halshe hafifatani lisan thaqilatani fil mizan masu nauyi a bisa ma'auni nauyi gare su in kana waɗansu kana ƙara ma'auninka ne na lahira kuma habibata ne inda rahman kuma masu soyuwa ne ar-rahman Allah yana san su wannan kalmomi kalmomi ne guda biyu kai ta waɗansu kawai su ne mine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim kaga wannan kalma guda biyu to ka rike ta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kana tahiya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kana tasbihi kana yabon ubangiji kuma kalmomi ne wanda Allah yana san su dalilin su kawai da kake fadi baka san ba iya bukatun da Allah subhanahu wataala zai biya maka an gane ko yana daga cikin tasbihi da yabon Allah subhanahu wataala subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kuma hadisi ingantacce kuma kalmomi masu sauki a harshe kuma masu nauyi a ma'auni kuma masu wanda Allah subhanahu wataala yana son su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kowa ya harrace musamman ka sanya su a cikin program ɗinka a cikin watan Ramadan yi kowa ai program yake kai haka nan kawai kake bi rana ta huto ana azumi ka je kai ta barci a masallaci ba haka ba ake yi tsari za ka yi yanzu a yau so nawa kama annabi salati a yau so nawa ka karanta qur'ani aya nawa ka karanta takanas kawai ka karanta dan Allah a yau bi kai a yau wace biyayya kama uwayenka a yau iyanka mi ka faranta musu rai a yau dukkan ayyukan wannan na ibada a yau in ka zo kwanci ka duba mi kai mine da baka yi ba a yau suwa ka kai ma ziyara duk wanda baka yi ba gobe ka yi shi ramadan din hukuncin ranar ce take bamban ba wani abu ne zaka gani rana ta zata hutu a ra'ata je ayi asawar ayi la'asar magaruba isha ta fada yanda take a da haka take a yanzu amma hukuncin ne a gurin Allah ba daidai ba da wanda ba a cikin ramadan ba abu ɗan ƙanƙan nan in kai a yanzu ana lullum kan makalada ka tsare kanka daga dukkan abin da Allah baya su ka tsare idanuwanka daga kalle-kalle na banza kai ya kasance kai kullum kawai a wurinka na ramadan a gindin tele kawai da tiktok da youtube da menene wadda ko a kaba-kaba sai kalle-kalle na banza wurinka na ramadan kai kawai akan wannan zaka ta yi a wallahi kayi asara an haka ne kai halinka guninka baka tsare ba idan ka kawai yayi ta kallon qur'ani ka dauki qur'ani kai ta karantawa banda li kulli harfin ashar hasanatuha a cikin ramadan kake baka san ba iya ladan da kake zuba ma kanka kuma ga qur'anin nan da shi da azumi za su cece ka ranar kiyama qur'ani zai zo ya ce ya Allah ni na hana shi barci ya Allah ka bani ceton shi hadisi ingantacce azumi ya zo ya ce ya Allah ni na hana shi ci da sha da duk wata shawar shi ya Allah ka bani ceton shi sai su cece ka ranar kiyama ka sa ma kanka lokaci na karatun Qur'ani a yau nawa kai to in baka sa ba gobe ka fara tun daga gobe ko da bayan kowace sallah zaka zamna kai minti biyar minti goma kana karatun Qur'ani ko da surar ka tsanta kai ta maimaita ta shi karatun ake so ka yi lada kake samu kuma ka yi azumi da ƙahonka kada ka kwashi ƙahonka ka dinka yi ta gurin abubuwan da Allah baya su kullum ina za ka makaranta daga ina kake makaranta ko gurin aiki ba ina za ka ba sharri wa ka baro sharri mine da kirarin wannan nashi sharri ka baro sharri zani mi ka baro sharri sharri zaya wani ai musiba ce ƙawahuwanka ka yi azumi da su idanuwanka ka yi azumi da su bakinka kal ya zamanto kai kullun zage-zage da ashar kai dai bakinka bayya haila in ji malam bahaushe ummi ya wuto barkata kai ta faɗi kai ta cafkawa kai ta abin da Allah baya so to ka rike bakinka ka yi azumi da bakinka eh abin da duk za ka faɗi ya zamanto alheri ne in ba alheri bane kai shiru wai rayuwarka ake so ta canza fa ta canza ta koma muslim musulmi musulmi musulmi ake so a ganka in zaka huto ya ce addu'ar hutowa daga gida ya ce addu'ar addu'ar hawa hawa abun hawa duka kana yi ka huto da kaula hagun bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah ka hau shiga motarka ko ka hau belanka ko injinka subhanallazi sahara lana hada kuma kunna lahu muqrin da sauran addu'o'in da suka inganta kada ka dinga zama a gurin mazamni wanda ake cin naman mutane ake yi da mutane ana walakantar da ana tozartar da mutane wannan ba mazamninka bane idan ka zauna a wannan gurin Allah ya ce innakum idan mithluhum da kai da su duk ɗaya kuke da kun ga ana izgili da ayoyin Allah to tashi ka bar wurin in ka iya ka musu magana in baka iya ba ba abokannan ka bane ba tashi ka bar wurin ka koma inda za a dinga magana ta shura ta addini la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas babu wani alkhairi a cikin kowace shawara sai wanda zai alkhairi zaman da za a tattauna ayi umarni da aikin alkhairi kullum ku alkhairi kuke umarni ko kuma au sadaqatin ko kuma ayi sadaka au islahin bainan nas ko kuma da wani da wani bisu zuttuwa mu gamu mu je mu yi sulhu tsakaninsu wannan su ne zaman naku kuna da alkhairi ana ta zuba muku lada amma a zamna ana cin naman mutane wannan haramun ne saboda haka mun sha bayanin akan farmi na zaman hanya rasulullahi ya ba da farmi mana na zaman hanya sai wanda yake da farmi na zaman titi yake iya zama a titi annabi ya ce iyyakum wal julusu fi turqat ka shedinku kan wanda ya ƙara zama a titi sahabbai suka ce wa malana budda me yasa ya rasulullah inna ha majalisuna mazanninmu ne na tahaddathu fiha muna dan tattaunawa sai annabi ya ce to in kuka ise kun zamna to ku ba hanya haƙƙinta haƙƙin hanya abubuwa ne guda biyar in ka san su shi kake da farmi na zaman titi in baka san su ba kana aikata su to baka da farmi na zaman titi suka ce menene haƙƙin hanya ya rasulullah na farko ya ce musu gaddul fasar rimtse idanu kada ka dinga kallon haram a titin wannan annabi ya hana kallon haram kafful aza hana duk wata cuta wanda za a yi kai ya kasance kana zamne a yi a gabanka kuma ko a kabaka ba bi kenan raddu salam mai da sallama kan wani ya wuce ce muku assalamu alaikum kai kuna can ko a kabuka ba da shi musulmi suna da halayensu radda salam ya ka maida mai sallama na uku yace amr bil ma'ruf umurni da aikin alkhairi na biyar yace nahyi anil munkar hana mugun aiki in ka san wannan abubuwan guda biyar kuma kana tabbaka su to shine kake da lasisi na ka zamna a titi in ji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan baka aikata wannan biyar kin baka san su ba to ko zaman titi annabi ya hana ka an fahimta da kyau ko anan muka kawo ƙarshen wannan sura abinda muka karanta a ciki Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure daga mu ne daga shedan Allah ya ya kauda shi daga zukatan mu Allah ya gafarta mana wannan karatu Allah sa Allah ya zamanto sababin shigan mu aljanna gaba daya gobe insha Allah zan mu tashi sabuwar sura suratul hadid wanda ita kuma madaniya ce wannan sura makkiya ce yanzu kuma gobe surar zan mu tashi sura ce madaniya in Allah ya yarda ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan ka sani mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu zan so mun shiga mu aljanna ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya masu neman aure maza ko mata Allah ka ba su daidai su masu neman shari Allah ka ba su daidai su wanda suke cikin bulaguro Allah ka kai su gida lafiya ya Allah masu taimaka ma addinin ka lillumka musu dukiyarsu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka sabko zaman lafiya a ƙasar mu ya arhamar rahimin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين